بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ترى وتم بير shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan ɗaya shekara ta 2020 a lissafin turawa darasi na nawa muke waye iya tunawa na'am talatin da talatin da takwas arba'in za a tashi to darasi na arba'in daidai a cikin wannan littafi mai albarka na al-kaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama kuma za mu tashi a kan babban zunubi na 28 alkabiratu saminatu wal ishirun aklul harami wa tanawuluhu ala ayi wajhin kan hukuncin cin haram da mu'amala da haram ta kowace fuska ku yi haƙuri wannan karatun yana da yana da nauyi yana da ban tsoro kwarai da gaske akwai damuwa kuma ba wai wani abu ya jawo ba saboda irin yadda mu'amalar mu take da yadda muka gina rayuwar mu akan rashin gaskiya da son zuciya to nasoshin da za a zo a faɗa suna da suna da ban tsoro kwarai da gaske idan ka lura da mu'amalolinmu da yadda muke ciki to amma dai wannan din shine daɗin kuma shine rabotar a gaya maka magana a yi maka bayani akan kuskuren da kake kai don ka samu tuba kafin ka mutu ya shiga gurare da yawa fatanmu Allah Ubangiji ya kyautata mana hanyar neman abincinmu kuma ya cire mana sha'awar cin haram da mu'amala da haram na farko dai Allah ya faɗa a cikin suratul baqara aya ta 188 bangare ne na ayar wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ku daina ko kada ku ci dukiyarku a tsakaninku arziki dukiya bainakum a tsakaninku bil batil ta hanyar barna ta hanyar haram ta hanyar rashin gaskiya duk yana daukan ma'anan al batil malam yace imam zahabi ai la ya'kul ba'dukum mala ba'din bil batil kada wani sashen ku ya ci dukiyar wani sashi ta hanyar barna in na ce barna ina nufin ta hanyar da ba ta halatta ba ko yaya ne ne kada ka yadda ka ci kuɗin wani ko dukiyar wani ko arzikin wani ko abincin wani ko kayan wani ta hanyar da Allah bai halatta ma ba wannan mutumin kuma ko da ba musulmi ba ne wannan ita ce shimfiɗa akwai hanyoyin da za ka ci dukiyar mutum ta hanyar barna ba sai sata ba ba sai sata ba ga shi na abdullahi dan abbas yana faɗa ayya'ani bil yamin al batilati al kadhibati yaqtati'u biha ar rajul mala akhihi bil batil rantsuwa ta ƙarya mutum ya ɗauko kaya ya kawo zai sayar da shi ya tafka rantsuwa ta ƙarya ba dan komai ba dan saboda mai ta dalilin wannan rantsuwar ta ƙarya za ka yadda da shi dalilin wannan rantsuwa ta ƙarya za ka yadda da shi ka sayi kayansa alhali ƙarya yake maka ba mai kyau ba ne don ya ci shine ya tafi biha arrajul mal akhihi bil batil saboda mutum ya ci dukiyar dan uwansa ka ji sai ce mal akhi ya ci dukiyar dan uwansa ya yi masa rantsuwa ya masa ƙarya al yaminu al batila al kadhiba rantsuwa ta ƙarya ya ta zuga maka rantsuwa ashe kawai nufinsa ka yadda da shi don ka sallama masa dukiyarka haramun ne wannan ya ce wal aklu bil batili ala wajhaini cin dukiyar mutane ta hanyar barna fuska fuska ne ala wajhaini fuska ne guda biyu ya dunkule su ya ce ko dai an ya kuna ala jihati zulmi nahul ghas wal khiyana was sariqa ko dai ya zama ta fuskar zalunci kamar kwace shine alghasbu kwace ka kwaci dukiyar mutum wannan kwacen akwai wanda suke da biro kudinka ne ya biyo ta hannunsa ba wai da karfin tuwo zai karba ba in ya san karfin tuwo ne kafi karfinsa amma tun da kudinka ya biyo ta hannunsa zai amfani da biro ya maka kwace sai dai ka gaba ko ba ka bane ba ko khiyana ha'inci yaudara ya yaudare ka shigo-shigo ba zurfi don ya ci dukiyarka ko a sarika sata waɗannan hanyoyi ne a dunkule jiha ta farko ta cin dukiyar mutane yanzu kwanan nan ake magana cewa gwamnati ta ce mafi karancin albashi ta ƙara ma'aikata dubu talatin haka ne? an shela an buga a jarida an yi wa ma'aikata albishir an ce kaza an ce kaza to kuma wata ya zo ma'aikatan sun zo karba wasu ma rage suka gani a maimakon a ƙara musu sai aka rage najeriya kenan a rediyo suka fito suka faɗa wani kuma ya ga ƙarin amma naira ɗari uku yana ɗaukar albashin dubu sha bakwai da ɗari biyar yana tsammani ya ga dubu talatin sai ya ga naira ɗari uku aka ƙara mai ya isa ya ce ba a mai ƙari ba wani ɗari biyu da hamsin ya gani to ina kuɗin kuma ita a gwamnati za a rubuta mata cewa an bayar har ma mun ji shugaban ɓangaren ya fito ya ce ƙari dai sun yi shi kenan kaga kuɗi sun fita to wannan kuɗin da mutanen suka rasa suke kukan ba su gani ba to sai abin da Allah yi yanzu wani ne zai zauna akan kwamfuta kawai ya ta yan taɓa-taɓansa ya ta shirewa daga baya kuma sai zo ya ɗauki abin da zai ɗauka ya je kuma ya sallami mai gidansa don saboda kar a tada magana ya sallami na kusa da shi saboda in an zo ne magana duk a rufe ta da wannan zai je gyara shafanan gidansa da wannan zai kuskure gidansa da wannan zai sai mota watakila da wannan watakila ma zai hada ya tafi ya je umra ko ya je wani abu makamancin wannan dukiyar mutane yanzu wannan kaga ai kwace aka mutum amma ba kwace ne na itace ba ba akwai barayin da suke gwamnati billahi azimu hadarin su yafi na yan fashi da makami Allah kaga dai dan fashi da makami tsare ka zai abinda kake samu a wajen ka ne zai amma akwai wanda wallahi duk lokacin da dukiyarka ta bi ta wajensa ko ta dalilin kwangila ko ta wani abu makamancin wannan to shikenan kwanan nan wani mutum yake gaya mu cewa yana da harka a gwamnati kwangila ce ta miliyoyi miliyoyi fa da yawa ya je ya yi yayi a biya shi an kiya biya shi ga kudin ko ba ba a biya ba amma daga ƙarshe wanda yake da damar ya sa a biya shi din ko ya biya shi shi ya ce a gaya masa in ya yadda fa a yi kashe mu raba sai a bashi kamar yana bin miliyan ɗari uku in ya yadda a bashi za a fitar da kuɗin ɗari uku amma ɗari da hamsin ce za ta zo wajensa ɗari da hamsin kuma oga zai riƙe bilal azimu haka suke yi daga sama har ƙasa kuma wannan bayanin don Allah kar ku ji shi a bakina ku tambayi inda za ku hira da 'yan kwangila za su gaya muku in kai kwangila ta naira miliyan ɗari ƙarya kake ka karɓi wannan miliyan ɗarin ba zai yi ba bayan fa percentage ɗin da wanda zai baka kwangilar ya cire to idan ka zo karɓan kuɗin in ka ci sa'a ka fita da naira miliyan sittin in ka ci sa'a arba'in ku dole ka sake ta a hanya sai an kaiwa mai gida kaza sai an kaiwa sakataren zai sa hannu kaza sai an kaiwa wanda za su yi processing kaza wallahi haka suke gasp bace ne wannan kuma idan baka bayar ba kuɗin ba za su fito ba za ka yi ta bi ne kai ta bi ka ta rubuta kaddu a yi taima duk abin da za a yi ma da ƙarshe a ce ka daina bata lokaci in baka san yadda wani kaso a ciki ba ba za ka samu ba kuma wallahi kun ji na muku rantsuwa lamba ɗayan da ya kamata ya bada kuɗin shine zai aiko a faɗa inda rabansa a ciki zai bayar in babu ba zai bayar ba da haka ake karɓar kwangilar da haka ake bada ita kuma ba ka bane su fito su karyata rasb shi yasa na sha faɗa wa ɗalibai ina gaya muku ku daina ruɗuwa in kun ga wani yana da kuɗi ko yana mulki yana juya kuɗi ya samu kuɗi ku daina daina ruɗan wallahi wato abin tambaya ta ina ya samu kuɗin da yawa daga cikin wanda suke harka da kuɗi suke juya kuɗin nan wallahi wanda ka rayu a irin wannan rayuwa da kake ci daidai gwargwado ka sa riga iya daidai gwargwadon ka ka saka wando iya daidai gwargwado ka ci abinci iya daidai gwargwado ka zauna gida iya daidai gwargwado su je su tawa motocin su masu tsada su ta gina gidajen su su tawa jiragen su su duk abin da za su yi shi yafi maka alheri da ka lalata ranar ka me amfanin a tara maka dukiya ta banza wallahi idan aka gaya muku hanyar da wane da wane da wane suka bi suka tara kuɗin su za ka yi mamaki ina gaya maka ga kuɗin ai ana kallon su ga kuɗin akwai na tsafi wallahi akwai matsafa tsafi suke akwai na haram tsagwaranta haram ce da kudin Allah ya isa kawai za a harhada akwai wanda damun maki ne aka samu a gwamnati kawai a ta ɗiban kuɗi kawai saboda an bashi wata ma'aikata an bashi wani ofishi an zo ana masa murna sai Allah ya san me zai ɗiba a iya shekarun da aka bashi to dan me zaka zo kana jin kana kana wani sha'awar wannan dan yana hawa mota mai tsada ko yana saka riga mai tsada ko yana wallahi ka fi shi kwanciyar hankali dan duk kudin haram babu nutsuwa a cikinsu ku ne a ido kuke kallon wai akwai wani jin daɗi a ciki wallahi ba jin daɗi a ciki amma a zahiri na ga ya hau mota mai tsada ya ninka rigar da ya ga dama ya tafi ƙasar da ya ga dama amma kai din da kake cin halal ɗinka ka kasa ka bi halal ɗinka ko kai aiki ka jira albashi ko ka je kai wata harka ƙaramar sana'a ka samu ɗan abin da za ka rayu shi ya fi maka alheri da Allah ya tara ma wannan uban dukiyar kuma dukiyar din ta yawa ta yawa ma ba ta da daɗi kuma ku tambaya za su gaya mu yanzu kwanan nan wani ake gaya mu wani shugaba ne a cikin shugabannin mu a nan arewa aka ce wallahi al'azim malam bai san iya adadin gidajen da ya mallaka Abuja ba ka je ka tambayi gidan Abuja nawa ne bai sani ba wallahi sai dai in aka mai kwamfuta ana ta bi akwai wuri kaza ya duba gani layi na kaza guri kaza to akwai wuri kaza muna da gida mai kaza yana da bedroom kaza yana da parking space kaza akwai wuri kaza wallahi idan da za a sa masa kunamar bindiga a ce ya nuna gidajen da mallaka a gari kaza gari kaza bai san su ba to ka gaya min mejin daɗin wasu suna mutuwa suna kwana a titi yanzu nan kwanan nan wani ya bugon mu waya ke ga muna na muna bincike a kai za mu sanar da gwamnati a bata din nan a gadojin nan da aka yi sababbin nan da railway din nan akwai mutanen da ba su da wurin kwana wannan sanyin da ake yi wallahi malam anan suke kwana da iyalansu idan garin Allah ya waye sai su nade kayansu a kullin leda leda leda sai su ajiye a wurin in ka zo ka sace ma ka sata ba komai bane a ciki sai su shiga gari suna buge-buge suna barace-barace suna tsince-tsince suna wahala aikin kodago aikin wahala ko tura walbar ko wani in dare ya yi wannan suke zuwa nan wannan railway suke zuwa su nan kaga yadda jirgi zai zo ya take su ba a sani ba ko maciji ko wani abu duba wannan uban sanyin wani ya ce ya gansa da idansa ina wannan gadojin nan da aka yi na bata din nan da wayewa sababbin gadojin nan mutane ne sharkam suke kwana a wurin kuma ku je ku bincika ku je karfe uku na dare karfe biyu na dare ku ga jama'a ce a kwance a wurin duk bakin kasuwannin da kuke gani akwai masu kwana a guraren ba wai gadi suke ba ba su zan inda za su kwana wani kuma bai sun iya adadin gidan da ya mallaka ba to me amfani shi me jin daɗin wani mutum yake gaya mu wai ciniki ne aka zo ana yin gida wani attajiri yana da kuɗi fa ya kusa mutuwa da kagan shi saura ne ai akwai wanda da kagan su saura ne ko sun yadda ko ba su yadda ba amma wallahi malam neman gida yake aka yi mai tayin wani gida katafaren gida da kansa ya tafi ya je siyan wannan gida aka yi ciniki naira miliyan ɗari biyar da kwamfuta kawai ya je da laptop ɗinsu da sauransu aka gama ciniki ya zagaya gani in ka gan shi da sanda yake tafiya amma yana buri ya siyi wannan gidan ko ɗansa bai zo ya nuna wa ba ya mallaka a bashi jenun takardu ya tura an yi cikin takardu gaskiya su waye waye sauransu a faɗi kuɗi ya ba da akawun nan ba za a tura kuɗi kawai wannan da zaka bincika wallahi masallacin unguwar su haka suke sallah watakila ba janareto so kuɗaɗe da mutane suke tarawa Allah kaɗai ya san ta hanyar da ake tara su karka rudu wanda Allah ya bashi dukiya ta halal ne ka tabbatar hanyar halal ne ya samu kuɗin sai kai masa murna kai fatan Allah baka wannan kuma Allah ya girmama ka Allah ya sani wataƙila za ga wani yana cikin wadata sai ka gan shi a wuta kai kana aljanna ha'inci sau nawa ake zo a yi ha'inci a ci dukiyar mutum yanzu yanzu nan za ku kulla harka da mutum kai ka dauka gaskiya ne amma kai ka zai iya baro da karamin kasuwanci da babban kasuwanci yanzu yau in za ka yi mu'amala ta kuɗi da mutum kowaye ne sai ka yi bincike ko ni din nan ne da nake wa'azi in za mu yi harka da kai ta kasuwa sai ka dan tambaya ka ce ya malam bai da matsala ko wajen harkar kuɗi haka ne kana da gaskiya saboda abubuwan sun lalace wannan din daban wancan kuma daban sai ka bincika yaya baya dan rike kuɗi kuwa ya in kudi sun shiga suna fita kuwa ya magana amana da haka ake rayuwa a ta haifan ya'ya ana ganin suna cikin ni'ima amma akan haram suke rayuwa ƙaramin ma'aikaci idan ka bashi dama sai ya cuce ka sai ya cuce ka da wannan ake yin kuɗin sata kuma da mun ba magana barayi kala kala ne akwai barawo mai tsallaka katanga wannan dan tsohon yayi ne barawo mai tsallaka katanga wannan dan old system ne akwai barayi na haƙiƙa da za su maka sata cikin hikima da basira da dabara kuma sun sati kudin sun mula yanzu aiki ne zaka je nema fa aiki dan uwanka musulmi mai sallah zaka je neman aiki an yi maka interview ka cancanta ga ofan na an buga ta zai hada baki da wani sai yanzu da miliyoyi ake sai da ofa wallahi wallahi nake gaya muku abun kuka abun bakinci a kasan nan takaddar aiki ta wurare da dama wallahi sayan su ake daraktoci a wurare chairmans a wurare a ma'aikatu sai da ofa suke yi kwanaki wani ya zo ya ce mun ce wallahi malam in akwai mai neman aiki a NNPC in ya bamu miliyan kaza miliyan goma miliyan ashirin miliyan goma sha biyar miliyan biyar yana zaune a gida ba sai ya je abuja ba za a kawo masa ofarsa a buge kar ya ga yawan kudin zai iya biyan kudin nan duka a cikin 'yan watanni zai biya kudin allowances ma kawai sun isa so mutane suna nan suna neman kuɗi yanzu karamin ma'aikata da ake biyan naira dubu ɗari da hamsin sai a zo a sayar maka da ofar ta naira miliyan biyu miliyan uku wallahi ka yi karatun an ce a yi karatun an yi ka je jami'ar ka biya school fees ɗin ka ci jarabawa da iyar ka yi sabis ɗin ka yi waye ga aiki nan ka cika points da ake nema duk abin da ake nema amma za a zo a yi muku interview da komai daraktan wurin shugaban wurin zai ce ga ofofi sai ce kowa a kira shi kawo mana miliyan kaza ga account number ko kuma ka kawo akwai inda a dala ma za a ce ka canjo ka bayar hannu da hannu ba sai ka tura account ba dan kada bincike ya biyo baya in ka kai shi kara mai gina ne ce shi ka bashi kuɗi sayarwa suke ofa ta aiki sayarwa aiki ana sayar da ofar soja ta dan sanda ana sayarwa ta aiki a kotu ana sayarwa hatta malaman makarantar nan da kake je ana dauka malamin makaranta da za a dauka sai a ce maka in ka je ministry kaza inda za ka bada kaza ana sayar da ofar nan dubu ɗari kaza malamin makaranta shi sa ce muku karatun namu yau sai haƙuri wallahi wannan maganganun da nake gaya muku ina gaya muku ne wallahi tsakanina da Allah ko in mutu yau ko gobe wallahi ina tausayin ƙananan yara waɗannan da za su taso a ƙasar nan ya za su rayu Allah in dai ba wani gyaran Allah ya Allah ya mana ba ka gama wahalar karatun ka je Ingila ka yi karatu ka je Dubai ka yi karatu ka je China ka yi karatu ka je ka zo ƙasar ku aiki ma ya ishe ka bala'i wannan in ma ka samu dama mai hanya kenan soja da kake gani ana nema ana siya dan sanda da kake gani ana siya yanzu akwai wata makaranta da ake zuwa ana karatun irin na jami'an tsaron nan wani yake ga yace ai admission din ta ma naira miliyan ɗaya ne sananniyar makaranta ce kana so kana kwanci inda ya ka bada miliyan ɗaya ba wannan me yake nunawa daga ƙarshe ɗan talaka bayi da rabo a ƙasar nan kuma irin wani abubuwan da suke faruwa shi ke kawo yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace a ƙasa da jiyan jihali rayuwar kashin dankali masu shi su ne kawai sun sace kudin kasar ya'yansu su tura su ingila su yi karatu kuma su dawo su ne za su yi aiki a kasar ko ba ku gane ba ya'yanku sun kasa shiga university ya'yansu sun shiga university sun mamaye university kasar sannan kuma sun fidda su waje sun yi karatu kuma idan an dawo neman aiki kuma ya'yansu su za su ba wa guraben aikin in ma za a sayi aikin to su suke da kuɗin za su ya talaka ya zai ba dole yan fashe da makami su yawa ba ai gashi nan Allah ya jarabe mu wai lalacewa lalacewa ya lalacewa ta kai gwamnati wai gwamnati da zo tana tana sulhu da barayi gwamnati jihar guda ga gwamnatin jihar Katsina nan sulhu da barayi a kira su da bindigogin su a shiga daji gwamna guda ya je tashi ya tsaya yana roƙon su dan Allah dan Allah ai in dai baka wa Allah ba to ka bi dan adam an yi sulhun an ce an yi sulhun an yi kaza kada wannan abu ba inda suna adalci suna gaskiya a samu wasu sauki bindiga su rike ba sa yin adalci kowa ya sani gina kansu suke da ayan su kawai shi yasa ake samun barayi shi yasa ake samun yan kidnappers shi yasa ake samun yan fashi da makami matsi ne yayi yawa a kasan i am not justifying it kuma ba cewa ne daidai bane ba amma ina so a gane akwai komai yana da positive agent dalilin da yasa ake yin shi an yi sulhu an yi waye waye da sauransu ko kwana biyu ba a wuce ba wasu suka zo sun fi mutum goma da irin wannan lokacin karfe bakwai da rabi zuwa karfe takwas da bindigogi suka zo garin jibiya suka bude huta a wani gari suka sace wata mata da dan jariri da waye waye suka tafi da su yanzu jiya ana negotiating da su kudin farko da suka nema naira miliyan ɗari da hamsin ana negotiating ana tattaunawa da su shi mai tattaunawa yana ta don Allah kai hakuri yadda ka san annabi ne wanda yake magana iya tsoronsa ai ba na so bata maka rai don Allah nawa za mu biya ka duba kaskanci wallahi mutum ne dan uwanka ba fulatani ko Hausa bai iya ba don Allah ka yi haƙuri da abin da farashin da zan faɗa don Allah ka yi haƙuri za ku karɓi miliyan kuɗu miliyan kuɗu ba ya ce wasa kake yi ban ga magana ba ni karɓanta eh ai an tara kuɗin ba yi wa Allah aiki ba ko an tara ta hanyar haram sai Allah yake jarraban mu aiki kuma ita musiba in ta zo da wanda yi da wanda bai yi ba Allah kama su yake yi wallahi mala gashi na abin da ke faruwa kenan kuma haka za a tattara musu miliyoyin kuɗin nan su faɗi inda za a je a kai musu kuma dole a je a kai musu in ba a bayar ba kuma su kashe mutum dole a bayar ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون yanzu ku ba ku gani kowace shekara ana jarraban ku sau ɗaya ko sau biyu amma ba za ku tuba ba za ku yi tunani ba Allah ya jarrabe mu da waɗanda ba su kai komai ba su suke gana mana azaba kowa ya zama matsoraci yanzu yanzu sai a tsare ka yanzu wani device aka fitar da shi shi ma yana nan sakar mota da daddaren kana ya wace ya wace sun tsare ka sun karɓi motar ka suna kunna abun nan to bara ma iya tracking din motar ba da ba kana gadaran motar kan ta ba za a yi tracking ba yanzu an yi wani abun da a duniya ake sai da shi kamar waya yake kana sa shi a cikin mota da zakon nan duk inda zaka je ba za a iya tracking ɗinta ba barayi sun samu sana'a da ƙarfin tuwo za su samu ka bindiga a ƙeyarka ka ɗauki mukullin ka basu ka nuna musu sikiritin ta su shiga su tafi da ita daga nan har lagos za su tafi da ita ba za a iya ganin ina take ba dama ana cewa ana tracking ba to an gano yanzu akwai abin da yake hana tracking din anti-cracking wato ku yi min haƙuri wallahi da dumi-dumi na fito yau ɗin nan da zafi wallahi ba daɗi ba daɗi wallahi rashin gaskiya cin amana ya yi yawa wallahi wani lokacin sai ka ce wallahi wanda ya mutu da imani a ƙasar nan ko ya mutu da imani yake cikin ramar Allah wallahi ya fi masa wannan rayuwa Allah nake gaya maka wallahi kawai dai baka san me zaka tarar bane a kiyama kullun shi ne in na ta lissafo muku rashin mutunci da rashin gaskiyar nan a nan mu kai bayan isha'i kuma komi fact ne fact ne fact ne fact ne ana ba da labari da aka je sulhun da aka je fa sulhun da aka je da su barayin da aka je sulhu bayan mai bayani ya yi bayani da ɗaya daga cikin barayin ya ce ranka daɗe ai gaba ɗaya a jihar nan ai wanda ba ma waya cikin waɗannan dakarun da suka rako ka ai ba ku ce ku uku ba ai da kai ne da wani da wani da wani sauran duk ba wanda ba mu da waya su kuma muna magana sun san mu mun san su sai suka juya yanzu ma an yi sulhun ai ina jin da wani bangaren aka yi baya da wasu ka duba rauni fa gwamnati take da bindiga take da soja take da dan sanda take da kayan cracking take da kayan trekking take da kayan kaza take da helicopter take da kaza barayin nan suna nan a ƙauyuka a cikin dazuka an san inda suke amma sun fi ƙarfin mutane ka san me sirrin in baka bi Allah ba sai Allah ya sa karami mai karamin daraja sai gigita ka kuma dole kai mai da haka abin yake ka zo ka kara rashin mutuncinka kana sabon Allah kana barna sai Allah ya jarabe ka da matar da ka aura ta rinka gara ka a gida wallahi tsoron ta kake ji kamar me nan ku duk kana ta mana azaba haka ne mana in alfarma ne ita za a nema kuma duk abin da ta faɗa ya ya amma nan kana ta barazana kana ta iska ai kai kaza ne kaza kaza mace mace kuma dole kai da Allah mai sha'aninsa kun ji az-zulmu al-ghasbu al-khiyanatu as-sariqa duka waɗannan haramun ne cin dukiyar mutane ta wannan hanya ta biyu ala jihati al-hazli wal-la'ibi كالذي يأخذ في يؤخذ في القمار والملاهي ونحو ذلك هيا تبي cikin dukiyar mutane ta hanyar wasanni da ake yi kamar me yanzu caca ai ana yi ne da sunan wasa ka tike yanzu kafa ta hanyar karta ta hanyar wannan betin da ake cewa ka zaɓi kaza ka zaɓi wata lamba in ka zaɓi lamba kaza za ka yi kaza sai ka zo ku shiga yanzu kamar yin wannan ake Niger bet ko bet Niger different states different abin nan interpretations da suke da fassara yadda suke nufin abin caca ce ta bal ta matasa da manyan mutane marasa hankali idan za a yi bal da kulab kaza da kulab kaza na duniya kamar speculation ne ana speculating a yi tsammanin idan an yi bol ɗin nan wane ne za su ci ko wane ne za su ci kaza kuma har ma ƙayyadewa ake za su ci kaza a farko kafin half time club kaza za su ci wasu ce a club kaza za su ci to wannan jayayyar wane ya faɗi kaza wane ya faɗi akasi to sai a sa kuɗi yanzu akwai mutanen da sun zama multimillionaires akan wannan cacar sai a zo a sa ka zo ka zaɓa ka zuba kuɗi idan idan club ɗinka ne ya ci kana da miliyan kaza in club ɗinki ne ya ci yana da kaza mutane yanzu suke zuba kuɗinsu akan wannan harkar ta caca kaga shine min wato al-la'ib wal hazl din kenan al-qimar caca malam har matan aure yi suke yanzu kwanan nan wani ya gaya mu a nan cikin gari a cikin unguwanni inyamurai ne suke zuwa suke kafa kiosk a cikin unguwa na wannan cacar wani yaro ya kira ni ya ce gashi nan anguwar na ce wallahi ku tashe su ku tashe su wani in ya muri a nan Kano ya zo wani arne ya shiga cikin unguwar musulmi ya je kafa wayar rubar caca wallahi ku tashe su ga uban da zai magana ya hana lalata tarbiyya da renin hankalin ma yayin yawa ba sai mutum ya je ya zuba kudinsa yana zaune yana jira sai ka yi sau ashirin da biyar sau talatin arba'in kana zuba kudinka ba ba wannan wannan kudinka da aka gaba ta hanyar caca haram ne sai an biya ka kai kuma sai Allah ya maka azaba da ka shiga cacar za a biya ka amma za ka daku saboda ka shiga caca ito ai ka shiga abin da ba a so duka waɗannan ko kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kun san me yasa ake yi an ɗaure musu gindi ne yanzu a gidajen rediyon nan fa akwai awa guda awa biyu awa kaza da ake bayarwa kurin tattaunawa ake da yan bal a kira sunan yan bal ɗin nan a yi bayanin tarihinsu kuma sai ka yaro ɗan bahaushe malam ai wani kaza kaza ai kulab kaza ai tun lokacin da aka yi kaza suka yi kaza mun mun riga mun san cewa ba za su yi kaza ba ku daidaita mana sautin malam ai kaza mun san cewa wallahi analysis malam sai mutum ya bugu waya yanda ka san qur'ani yake karantawa ya rike sunan su gaba da yan bal din nan su ma yan gidajen rediyon masha Allah tabarakallah sun san sunansu sun suna shirye-shirye da bincike mai kyau a kai to ba dole a je a caca ba dole a caca yara ƙanana dole su taso da wannan saboda an nuna musu yana da muhimmanci amma ba ka taɓa jin an buɗe wani hira ana tarihin khalil husari siddiqul manshawi sheikh shirin sheikh sudais babban limami na kaza wanda ya fara limanci a hamsashin harami yanzu limamanta nawa yaya shirye-shiryen addini yaya kaza manya-manyan malaman nan tarihin su malaman mu na Najeriya an yi malami kaza ya karantar da kaza an yi malami kaza an yi limami kaza baka taba jin wani shiri akan wannan ba saboda me ba a so ku sani kuma bai da muhimmanci a wajen su amma dan bal a banza za su ba da shirin a iska ba biya ake ba a banza za a zo a hirarsu a tattauna kana ji kuma ba yadda za ka yi ka zama ba ƙauye in ka ce za ka yi magana addini ma ka zama ba ƙauye annabi ya yi bayani a cikin hadisi ingantacci sai bukhari ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala inna rijalin ya takhawwaduna fi malillahi bi ghairi haqqin falahum an-nar yawm al-qiyamah akwai mutanen da suna kutsawa cikin dukiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala suna cin dukiya ba tare da hakki ba falahumun nar annabi ya ce yan wuta ne ranar tashi alƙiyama wallahi hadisin ingantacce ne duk wanda ya ci dukiya ba ta halal ba ya tanadi inda zai zauna a jahannama la ilaha illallah إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق بغير حق بغير حق yaudara cikin kasuwanci wayo shigo-shigo ba zurfi ha'inci cin amana mutum ya zo karbi kudinsa a je ai kaza a je ai kaza daga baya abu ya zo ya bayyana ka sai da filin ƙarya ka sai da shagon ƙarya ka sai da mashin ɗin ƙarya ka sai da kayan ƙarya ka ɗauko macaccen abu mara kyau ka sayarwa mutane ka yi kaza an haɗa baki da kai za a yi kasuwanci ashe azzalimi ne kai macuci kaza kaza kaza ka zo za mu yi business za a yi kaza kaza abin da ke faruwa kenan ai da yawa akwai mutanen da suna so su dan harhaɗa abin da za su yi a dan haɗa a yi business din amma da wa za ka yi da wa za ka yi za ku haɗa masa kuɗi ku tara masa wallahi yana hawa mota in yamuran nan in ya tafi kun daina ganin sa kenan ka gama zagaye masallatan unguwarku ana maka addu'a sai dai abin da Allah yi da haka zai je tara kuɗi ya gina gida ya aure ya yi abin ba yadda za ka yi da shi in gaya muku wani abu guda wani babban attajiri yake gaya mu a garin nan ya ce wallahi malam ina da kuɗi a hannun mutane ina da kuɗi a hannun mutane ya kai naira biliyan ɗaya naira biliyan ɗaya naira miliyan dubu wannan ya karɓi kayana wannan ya karɓi ce malam kuma ina kallon su a attajirai ne masu kuɗi ne ina bin wannan miliyan ashirin ina bin wannan miliyan biyar ina bin wannan miliyan uku ina bin wannan miliyan ɗaya ina bin wannan miliyan kaza ya ce ƙananan masu ɗan fi biya ya ce kana bin mutum miliyan ɗaya sai ka zo neman ya baka wani abu sai ya ɗauko dubu sha biyar ya ce rubuta an rage na ce ka kai su kotu mana ya ce ayya malam ya ce ai ka zama nama ai yanzu wanda yake bin bashi in ya je kotu ka ji corruption malam ka ji corruption wanda yake bin bashi idan ya je kotu to daman iya yawan kudin da kake bi wato kai ne maka zama nama wancan wanda kake bin bashin sai ya fi ka gata a wurin 'yan sanda shiryawa ake yi shi ku yi haƙuri ba ku yi haƙuri wannan ita ce gaskiyar mu faɗi abin da muke aikatawa yawa abin da muke kar mu zo mu ta karanta hadisai a wuce eh Allahu akbar Allahu akbar mu yi bayani me ake yi bashi ne kake bin mutum to negotiating ake hukumar da ya kamata ta karɓa maka kuɗinka to sai a zo a ce to alhaji kana da kuɗi kaza nawa za ka ba mu kar ka manta waɗannan mutanen sorry waɗannan mutanen tsaibuta waɗannan mutanen malam suna da albashi gwamnati ta ba su albashi tana biyan su salari duk wata don su yi maka aiki su yi maka hidima haka ne to nawa za ka bayar nawa ne fasantin ɗinsu sannan shi kuma wancan da ake bi in an kamo shi a ida za a ce an kamo shi gashi nan to sai a je a shirya da shi a daidaita da shi nawa za ka ba mu kai kuma mu ɗan ɗaga ma ƙafa ba za mu ɗaure ka ba shi zai faɗi me zai bayar idan ya kawo kuɗi kaza to zai kawo da kaza nasu kuma in an zo an kawo kuɗin kuma su ma akwai rabansu wallahi haka ake mana idan kana bin misalin dubu ɗari biyar ko in Allah ya taimake ka ka fita da ɗari uku to kai murna za su tatse ka su tatse shi kai wani gurin ma raba daidai ake yi ka ba mu rabi mu karba maka rabi ka ba mu rabi mu karba maka rabi sannan kuma shi fa wanda ya kawo din shi ma sai an tace shi sai an tatse shi duk wannan yana cikin khiyana yana cikin azzulmu yana cikin alghasbu yana cikin as-sarikatu bai da bambanci da a sa maka bindiga a wuyanka a ce ka bada kuɗin nan to kun ji wannan hadisi a cikin sahih muslim manzo Allah ya yi ambaci ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك حديث إمام مسلم نيد إمام الترمذي مسلم حديث ندبو ليا شابيا الترمذي حديث ندبو بير الذي ترى التمانين دترى أي ونمتن يا يتفيع ya yi tafiya yutilu safar ya tsawai tafiya yana addu'a ga sifarsa ash'asa agbara ga ƙura a gashinsa ga gashinsa a wargaje saboda babu kulawa saboda tafiya shi mai tafiya a shari'ar musulunci abin tausayawa ne shi sa ko zakka ma an ce a bashi shi mai tafiya Allah yana karɓan addu'arsa da'watul musafiri da hadisin tirmidhi ya zo matafi in yayi addu'a ana kirzan Allah na karba idan ya maka mummunan addu'a Allah zai karba in ya maka na alheri Allah zai karba to tun da shi addu'arsa ana karba to amma an samu matsala bayan yana kan tafiya ga ya daga hannu ya zo a hadisi cewa annabi yana cewa duk wanda ya zo yin addu'a ya daga hannu haka ya ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi guda uku Allah zai ce ya kai bawa na faɗi duk abin da kake son amsa ma annabi ya ce Allah yana jin nauyin mutum ya ɗaga hannunsa ya ce ya rabbi ya rabbi sau uku Allah ya gama yin addu'an nan Allah ya bashi ya sauke hannunsa ba tare da ya amsa masa addu'arsa ba to yana kan tafiya kaga falalan matafi ga ɗaga hannu da ya a sama yana ya rabbi ya rabbi ko to amma annabi ya ce wa matsamu haramu abincinsa haram ne wa mashrabuhu haram abin shansa haram ne wa malbasuhu haram sutura da ya dinka da kudin haram ne ka shiga uku kayan da kake sawa kana sallah kudin haram wa ghuzziya bil haram an ciyar da shi da haram cikinsa jakarsa yanzu haka abin da ke cikin cikinsa da haram ne to shi ne manzo Allah ce to fa anna yustajabu la ta yaya za a amsa masa duk da ya cika wannan sharuɗan amma haram haram haram haram haram ya za a amsa masa a wata riwayar fa anna yustajabu lidhalik wannan ta gaban ku yaya saboda wannan laifuffuka za a amsa masa kenan wannan yana nuna cewa duk wanda tsautsayi ya san hanyar neman sa haram ne to ibadar sa ma yana yi Allah ba karba akwai fa bayanai a cikin wannan babun da yawa akwai hadisai na ban tsoro wallahi yaya za a amsa mai in ka ma amsa masa sai dai a bashi ta wani abu kawai saboda tausayi na Allah istidraj kai ta bawa rago abinci so kake ya girma ka yanka shi haka ne kai ma din mabarnaci ne ka ta roƙa a baka a baka ka mutu kuma ka shiga wuta
fa anna yustajabu lidhalik
وعن انس رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انس ne ya manzon Allah ka roƙa min Allah ya sanya ni in zama an ya ji alali mustajabu da'wati wanda in na yi addu'a Allah zai karba faƙala sallallahu alaihi wa sallam annabin rahama ya ce ya anas azim kasbaka tujab da'watuk فإن الرجل لا يرفع اللقمة من الحرام إلى فيه فلا يستجاب له دعوة أربعين يوما يا كي أنس إن كان أصلا الله رنك كربان أجو أركا تو كيوتتا هنيا نيمانكا هذا وانا حديث بدا كيكي ka kyautata hanyar nemanka malamin makaranta ne ka yi ƙoƙari ka aiki na halal ka je makaranta ka yi aiki duk abin da ɗalibanka suke bi na haƙƙi ka koya musu kar ka je aji kana cacin da waya ka cinye minti talatin ko arba'in minti ashirin da bakwai duk cacin kake da buga waya ka cuce su kuma sai ka biya an ce ka je takwas ba ka je ba sai karfe goma sha ɗaya da rabi likita hafif kasbak kuna da tiyata karfe tara mara lafiya yana nan koya mutu koya rayu baka je ba ma sai karfe sha ɗaya da rabi atib kasbak ka kyautata hanyar neman ka wani babban likita yake gaya mu a ƙasar nan shugaban wani asibiti ne ya ce wallahi malam mutane da gangan suke zagin shugabanni kuma lalle wasu shugabanni a ƙasar nan sai sun yi shari'a da yawa daga cikin talakawansu ya ce ba mu da kirki ya ce ni nan shugaba ne a nan asibitin malam ni ne number one ce wallahi malam karfe bakwai na zo aiki amma ina tabbatar maka patient dinmu marasa lafiyar mu asibitin nan akwai masu kwana a asibitin nan saboda su yanki kaci da wuri su samu ganin likita wani daga ƙauye ya taho wani daga maiduguri ya taho babu likitan a garin su wani daga yobe ya taho wani daga kaza ya taho wani daga gari kaza ya taho ya zo ya yi sallah asubahi a nan ya bi layi ga uban sanyi suna zaune sun kafa layi a ofishin likita ya kamata likitan ne ya zo fara ganin marasa lafiya karfe takwas ya ce wallahi da yawan wasu ba sa zuwa sai sha ɗaya da rabi sai ya gama baccinsa na safe an soya masa kwansa da dankalinsa ya sha shayi mai kauri ya sallami iyalinsa sai a wanke mai mota sai ya fito ana likita likita ya zo ya fakin idan ya shiga sha ɗaya da rabin nan ya fara ganin abin nan karfe sha biyu da rabi tana yi an kira sallah zai ce it's time for prayers lokacin sallah ne da ya je ya yi sallah yana dawa zai ce zai je break daga break ɗin sai fito ya ce kai ba zan dawo ba sai gobe lokaci ya yi amma wanda yake son gani na akwai asibiti na private a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza za ku iya samu na karfe kaza private ɗinsa baya makara wallahi kana zuwa za ka shi ko shi kaɗai ne a zaune yana jira amma na gwamnati da aka sa masa albashi ana biyansa ba zai je da wuri ba ba a yi haka ake yi ku je asibitocin nan ku gani layi in ka je ganin likita layi wallahi malam kamar ranka kowace irin cuta ne da kai wallahi akwai yaron da na gani malam ciwo ne ina jin na fitsari ya kama shi ya ɗebi kwanaki bayan fitsari zubar da shi kawai aka yi ana bin layi ya fi mutum arba'in a gabansa birgima yake yaron na yana ihu yana kuka a wannan lokacin likitan ko zuwa ma bai ba yana jiransa kuma ina tabbatar maka haka zai zo watakila har gobe ma ba zai gan shi ba in yana da kuɗi ya tafi private haka ake a ƙasar nan to wannan awannin da ka ci baka zo ba bayan Allah suka zauna suna jiran ka shi kuma kuɗin kuma wata an sa maka alati wannan fa jami'i ne shugaba ne na ma'aikata yake gaya ya ce malam haka ake yi ya ce kuma ni na ina matsanta a zo da wuri a zo da wuri yaƙa ta ake yi an ce na zo in haramta mutane cin abinci su kawo sabon tsari me wannan ne fa zai je zauna a ce yana zagin buhari yana zagin sa ya rufe boda shi ma ga bodojin da ya rufe nan a ofis ɗinsa bai abin nan haka ne mana haka ne lecturer ne a jami'a yana lecturer ɗalibansa ba san shi ba ga kwas ɗin da sunansa da komai ba za ba sake ganin sa ba sai dab da za a yi jaraba sati ɗaya sati biyu zai zo ya yi ta takura musu yana sa lakcoci series of lectures ranar kaza ranar kaza lokaci kaza karfe kaza bilal azimu aka ce akwai wanda yake awa shida yana lecture shida akwai mai yin awa takwas ya tara muku gajiya amma da duk wannan lokutan yana can yana kwance yana yawo a ƙasashen duniya bai zo ba kuma ba uban da ya sai mai magana in an yi magana lakcara ne yana karban kuɗi yana karban alat yana karban kuɗi sama da dubu ɗari uku dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar a wata dukkan duka awa biyu ne zai zo ya sati amma bai zo ba haka muke yi mutum kuma ya zo ya ce wai in an ce Allah haɗa mu da annabi ya ce amu ai ka bi hanyar daban ba ta annabi ba atib kasbak ka kyautata hanyar neman ka ka kyautata kai gaskiya kada kai hayanci kada ka yaudara kada ka ci amana sai a karbi addu'arka duk mutumin da ya daga hannunsa ya ci loma ɗaya ta haram ila fihi zuwa ga bakinsa inna ar-rajula la yarfa'u al-luqmata min al-harami ila fihi wala yustajabu lahu da'wa ba za ka karbi addu'arsa ba 40 yawman kwana 40 ba za ka karbi addu'arsa ba saboda ya ci haram loma ɗaya ta haram loma ɗaya noma ɗaya ita gaskiya malam daɗi ne da ita yanzu jami'in tsaro ne zai zo ya kama ka an turo ya kama ka wataƙila kai ne da gaskiya to ciniki ne za a yi me kake da shi kawai ko ya kama ka baka da gaskiya yaya za a yi duk wata doka da kaji ana ta koko za ta a rediyo kaza kaza akan wasu take aiki wasu ba ta aiki akan su ka faɗa kan katse wallahi azimu in kaga an maka doka to baka da shi ne ko baka da hanya ko baka da shi kuma da wannan ne ake cin abincin da shi suke tarawa in kama ka idan ka bayar za a sake ka kana ganin kiriminal sai a sake shi a ɗaure ka saboda kai talaka ne haka da komai amma in ka ba da kuɗi wallahi za a sake ka kwanan nan a satin nan wani yake gaya mu ce wallahi mala a gabanmu kidnapper ne kasurgumin mai kashe mutane ne barawo ne aka kama shi ya ce mu ma wani kes ya kamu ya ce a gabanmu aka yi ciniki da shi aka ce ya ba da dubu ɗari biyar ko dubu ɗari biyu da hamsin ne ya ba da a kashe kes ɗin waya kawai ya ce a ba shi dama ya waya ya ce mu muna nan muna zaune muna gadara da gaskiya muna ta lahaula wala quwwata illa billahi ya ce a gaban mu aka yi cinikin muna kallon ko kunyar ma ba a ji ya kawo kuɗin aka sara masa aka sake shi ya tafi gobe ma in ya dawo za su sake shi tunda kai baka da hukunci a hannunka in kun kama ba kai musu za ku yi ba in ma kace za ka yi hukuncin a sama za a bugo waya a ce a kai shi can a kai shi abuja shikenan wannan cututtukanmu ne laifuffukanmu ne ƙasarmu ne mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya mu gyara kawai mu daina bata wa kanmu lokaci muna yaudarar junanmu duk wani abin da kaga ya ƙi ci ya ƙi cinya mu ne mu muka ƙi yadda ya ce ya ƙi ci ya cinya saboda akwai beneficiaries akan abin akwai beneficiaries akwai masu amfanuwa da abin in ba zo aka kama shi ba su kuma ina za su sa kuɗin su karba ga mai babban kuɗi sake su ake sake su ake duka waɗannan kuɗaɗe idan ka harada ka harada ka je ka ɗiba ka kai wa iyalinka ka ciyar da su wuta wannan hadisin hadisi ne wanda yake akwai rauni a ciki imam dabarani ya ruwaito shi amma ma'anarsa tana da kyau cikin wasu hadisai da suke magana akan haramcin cin kudin haram روى البيهقي بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم lalle Allah ya raba tsakaninku ɗabi'unku Allah ya raba a tsakaninku ɗabi'unku kamar yadda ya raba halinku haka ya raba arzikinku na'am haka Allah ya kaddara wani zai fi ni kuma zan fi wani haka ne wani zai fi ni kuma zan fi wani kai ma za ka fi wani wani kuma zai fi ka haka ne ko a gidanku ma haka ne wa inna Allah yuti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu nabiyar ubangiji shi kuma yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so wala yu'ta dina illa man yuhibb amma addini baya bayar da shi sai ga wanda yake so duniya Allah zai iya bada wanda yake so har wanda baya son sama Allah ya bashi yanzu ko yanzu a duniya wanda yafi kowa dukiya ai kafiri ne haka ne baya son Allah mai zagin Allah ne mai saba Allah ne amma Allah ya sa a duniya shi yafi kowa kuɗi shi yafi kowa kadara shine ma'anar yi'udu duniya man yuhibbu wa man la yuhibbu nabiyar ubangiji duniya shi dan duniyar ba komai bace shi a wajensa ni ne da kai muka dauke ta komai muka dauke ta a na z muka ce ita ce in ba ita ba ba komai gani muke yanzu in ka rasa duniya kamar ka rasa lahira ne yanzu wani in ba da duniya ganin shi jin sai yake kamar kafiri kafiri ne shi saboda bai samu duniya ba to shi kuma Allah har wanda baya son sama yana bashi dan a nuna maka kayan banza ne shi yasa yazo a hadisi cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha da a ce duniya a wajen Allah matsayinta da darajarta ya kai nauyin fuffuken sauro inda tana da kima ta kai fuffuken sauro a wajen Allah ita duniyar gaba ɗayanta da abin da ke cikin ta to da Allah bai ba wa kafiri makwarwar ruwa ɗaya ba inda wata aba ce to ba zai ba kafiri ko makarwarwa ba saboda kafiri ne shi to amma ba komai ba ce a wajen duniya ne shi yasa annabi ya zo yana abin da ya ce hadi duniyakum wannan duniyar taku in ji annabi haka za mu yi ta faɗa ko an gane ko ba a gane ba ko an fahimta don wani wannan karatun ba zai gane ba zai yadda da shi ba ce yanzu duniyar nan a ce ba komai ba ce ba wallahi saboda ai gaba ɗaya zuciyar ta dulmiye ne shi yana ganin ita ce komai to kuma duk abin da aka ce yana da ƙarshe za ka mutu a je a yi maka hisabi da lissafi akwai lahira ainihin permanent house ɗin gida na dindindin zaman dindindin to shine abun lura ba wannan wanda yake karare ba yanzu ni da ku nan a zaune muke duk inda aka kai yan mintuna anan za mu tashi kowa zai tafi gidansu ya je kwanta ba mu tabbata anan kamar duniya haka take ba kamar muna tafiya ne muka je gindin inuwa muka sha inuwa muka huta ba dole mu bar inuwar ba ko ba mu barta ba wajen Allah ba dare ma ya kore mu ai haka duniya take mun haɗu ne kawai kamar ce rani ne wallahi tallahi ina babanka yake ina kakanka ina makocinka ina abokinka yana ina duk sun tafi kai ma tafiya za ka to in ka fahimci duniya a wannan to sai ka huta ka neme ta ka nemi halal Allah ya hore maka ci mai kyau ka sha mai kyau ka saka mai kyau halal amma duk abin da ya tsallake halal ka ce ba kai bashi kai haƙuri da shi duk daɗinsa malam kuɗi da kake gani suna da daɗi ko amma na halal sun fi daɗi kadara ana santa na mallaki kaza na tara kaza amma na halal ya fi daɗi ba ka tara abin da za ka gagara bacci ba yace fa man ata Allah fa man atahu Allah ad-din faqad ahabba duk wanda Allah ya bashi addini hakika so shi wala yahsibu abdan ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه ba yadda za a yi bawa ya nemi dukiyar haram ya je ya ciyar ya nemi haram ya je ya ciyar ko Allah ba zai taɓa sa masa albarka a ciki ba wala ya tasaddaqu minhu fa yaqbalu minhu ba zai taɓa yin sadaka Allah karba ba indai dukiyar haram ne wala ya turku khalfa zahrihi illa kana zaduhu ila nar kuma in ya bashi a bayansa ya ƙi ciyarwa ya ƙi ya bada sadakar ya bashi a baya to wannan wannan dukiyar ita ce guzurinsa zuwa gidan jahannama ita ce motar da zai hau shi ne abin hawan da zai hau shi ya kai shi jahannama inna Allah la yamhu sayyi'a bis sayyi walakin yamhu sayyi'a bil hasan Allah fa baya shafe mummunan laifi da mummuna fa ku sani fa karka ce in kai laifi da yawa da yawa da yawa da yawa wani yana goge wani ko wani laifin yana danne wani ya boye wani la Allah yana goge mummuna ne da kyakkyawa in ka aikata mai kyau to sai rinka shafe munana iya yawan aiki mai kyau iya share munana din wannan hadisin sahihi ne Imam Ahmad ya rawaito da Imam Al-Baihaqi da Imam Al-Hakim duk sun rawaito wannan da Imam Bukhari a cikin Al-Adab Al-Mufrad Sheikh Albani yace wannan hadisin sahihi ne marfu'an kuma ya inganta mawquf kamar yadda ya kawo shi a cikin sahih adabul mufrad wannan shine abin da zai faru Allah tabaraka ta'ala cikin hikimarsa da ya zo raba muku dukiya da arziki sai raba muku kamar yadda ya raba halin ku kowa yanzu za a iya rubutu akan ɗabi'arsa da halinsa to haka kuma dukiya ma Allah ya raba ta wani yana da hali mai kyau wani ba da hali mai kyau wani yana da dukiya wani kuma bai da dukiya to me na gaggawa me na tada hankalinka duk tsiyarka baka isa ka samu abin da Allah bai rubuta ma ba duk dabarar za ka yi yanzu babanka ya riga ka zuwa duniya ya fi ka wayo ba inda bai je ba a ƙasar nan wani ya ce ubana ba ƙasar da bai je ba ba jihar da bai je ba buge-buge da ba zama amma har ya gama jarinsa a jakarsa take a buhu na leda haka zai je kasuwa ya siya ya sayar ya kasa ya dan nemo abin da zai ci da mu yau gani ina zaune ban san iya nawa miliyan nawa na tara ba ban taba zuwa jihohi kaza ba ubanka ne ya riga ka zuwa amma Allah bai bashi kuɗin ba kai baka so duk dabarar mutum duk wayansa bai sai samu abin da Allah bai bashi ba kawai dai cewa kai kai iya kokarin ka ka samu abin da aka kaddarta maka in kai mai kyau zaka ga mai kyau in kuma kai gaggawa to ba a gaggawa a duniya saboda akwai mutuwa ya ilahi ya Allah Allah kai mana afuwa Allah kai mana rangwame zan dakata ana ana nuna mun lokaci yayi abin da na faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda nayi na kuskure ko tutuba harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh